أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake mu a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 29 ga wata na rabiul ula daidai ne wawan daidai ne haka wanda ya dace kai da hijira shekarar 440 daidai wanda a wata na turawa shekara yau muna bakwai shidda ko bakwai shi kowa san shi wannan bakwai ga wata na sha biyu shekara 2018 a sati da ya gabata mun tsaya cikin suratul hud muna aya ta hamsin da uku muka tsaya kinan za mu tashi aya ta hamsin da hudu insha Allah kahin nan kamar da yadda muka yi bayani ina gajiya cikin dare wajen tsakanin sha biyu zuwa karfe daya na samu sako na cewa Allah ya ma bani bashi dan gane rasuwa Allahu akbar amma ƙarya ce irin bayanin da muka yi na ranar ta irin wannan abin sadarwa kayan aiko mani an sha kira na tambayin malam wadda gaske ne alamar bashi ɗan gane rasuwa in ce ban labari kuma inda da na samu labari jiya ina ina zama da in karanta sako da zana wasa ke na kai wani sakon har da dan wa'azin shi dai akan mutuwa da bayanai masu kalmomi masu daɗi wannan bawan Allah daga yau bakwar ƙarajin wannan kalma ta ƙare hidaya lahira Allah mai cikawa kristi wajen kashe da yi na kasa haƙuri na kira a kudin shi da yake karatu a jami'ar sadamiya ta nyami na kiraye shi allah sa ya ɗauka ya ce kai wadda gaske ne labarin ma allah mai cikawa ya ce wala ƙarya ce ɗazuma wani magana ke ya gaya shi da shi ɗazuma na kiraye ɗan gida na ta mutum ce ƙarya ce ba gaskiya ba ne kake na an yaɗa labarin cewa ya mutu mutuwa kowa mutuwa zai mai abin gaugawa allah cika mutu ibani ka cika mutu ibani haka sai ko akwai halakar ya kan kaje wa'azin kalmomin kamar da gaske kalmomin masu daɗi Allah ma ja aya ta hamsin aya ta hamsin da hudu
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء واشهدوا أني بريء مما تشركون
na'am min duni da min duni من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون kara إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وأن منا cikin bayani daman da asalin surar tana da suna suratul hud kuma yanzu muna cikin bayanin wannan annaban Allah manzo na Allah Hud alayhi salam mun zo karshen karatun lokacin da yake jan hankalinsu na kaɗaita Allah da ibada su nemi gafara Allah su koma ga Allah Allah ya ba su somintaɗi tun daga nan saukansu da ruwa mai sama ya ƙara musu ni'ima ta ƙari da suke da ita duk wannan bayanai da bayan yayi suka mai da amsa cewa hud wannan bayanin duk da kake yi har yanzu baka kada wata hujja bayananna ba kuma abin da kake kira mu kaɗaita Allah da ibada shi kaɗai bai wa muhasabautar ababen bautanmu don kurin maganarka kenan ba mu ba imani da kwata-kwata kuma sai barazana ta biyo baya kamar da aka saba dai na waɗanda ake kira zuwa kaɗaita da Allah da ibada su kuma suna ga akwai wani abin bauta daban suna ga akwai wani abin kira daban suka yi mai kira zuwa ga Allah da barazana ta wani mugun abu suka ce in naqul illa aka da aka ba'du alihatina bisu kurin abin da zamu gaya maka mana ba abin da za mu ce maka illa mu gaya maka ya hankali daga cikin ababen bautarmu wani zai cutar da kai zai gama da kai mana an mai barazana da wani mugun abu daga abin bautarsu wannan haka aka mai wannan barazana ƙara sai ba su amsa da cewa inni ushidullaha wa shahadu anni bari'un mimma tushrikun ina gaya muku ina shaida ma Allah Allah sa abin da ke zuciyata kenan kan wannan abin barazana na abin bauta ku da kuke mini ni ina mai shaidawar Allah ina mai shaidar ku shaida ni wa ba ni ba abin da kuke gama Allah da shi kowa mene kenan ba ni ba su ba ni ba mana da ku kuke gama Allah min duni mana wanda abin da ba Allah ba ba ni ba shi dan haka magana barazana da mugun abu fakiduni jami'a kuma la tunzuru bana neman afuwa a sauƙaƙa mini ko gamu gaba ɗaya kuma duk kullum da kuka mallaka duk mugun abin da kuke da shi na sihiri na wani magani na daba-daban amini kun ba na buƙata a ɗan saurara mu ko kaɗan a kullum muna bayan ku bayanin ƙur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi ba don wancan zamani ba har tashin kiyama wani iya kiran ka kai mai wa'azi da abin za ka gamu shi na barazana kai hana ka sai kaudar da kai daga hanyar Allah kai sa ka yi kwana ko ka sare a maka barazana yanzu yanzu nan zai shigo minti biyar ba a yi ba wannan wake yana daga wani gari ce malam wallahi wannan lamarin na da'awa muka shiga to wallahi garin namu duk an tada mun hankali ana mun taba har ma abin wallahi malam tsoro ma nake ji watar ma watar ma bai barci inda watar ma bai barci dan tashin hankali inda aka mai ca da ce mai tukai haƙuri da mu haɗar lamarin da'awa haka yake ba kai kaɗai bai mara annabawa same su ka dogara ga Allah ka ci gaba da kira ga Allah ka yi da kalma ta hasbun Allah wa ni'mal wakil kuran ka fama Allah kuran haka lamarin da'awa ta ji abin Allah barci ma ce bai yi ma Allah haka ne in ka diba ko a nan irin masu irin wannan mugun ma'ana wanda ba sa koma zuwa ga Allah na ake kira zuwa ga tamiri nan suka yi wannan barazana ta a yi an yi a gida a hiri a karara amma menene bambancin da wanda zai ce zai gama ka da wani abin bauta da wanda zai zo a hilin wa'azi a yi tabbata da a juya hannu a yi tabbata da ya bakwai bakwai ga yan zala Allah karya su Allah mutuwa ne ne ba ka ta yi ba a ciki ba wani a gida ba ko a ce a hili a hilin wa'azi a sa kowa ya karanta a juya baya wa gama da hali suna ne sami su babu da sami su an ba alkhairi ba wannan haka yake kaka damu su ba ya ce kenan wannan annabi hudu ya ce kenan ku yi abin da za ku kulla ba na bukata ku saurara mini inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ni kuma na dogara ga Allah kenan ku kulla abin da ku kulla ni na dogara ga Allah ubangiji na kuma ubangijin ku ne illa kullun tawayi ubangijin kowa ne da shi na dogara kuma min dabbatin illa huwa akhadhu bi nasiyatiha kuma ubangiji na ubangijinku babu wata halitta an ce dabba dabba duka tana saman kasa kuma menene Allah an ka magana nasiya asalin nasiya gashi na gaban kai domin mutum ba wata makama a jikin mutum ka kama gashin mai gashin kama gashin he da kai da kai gurin zai an kai jawo gashin nan bunga gurin zai kenan abu ne na kenan tasarrufi ba wata dabba da take tahiya a saman ƙasa mana sai Allah ke yanda ya ga dama da ita mana gina yanda ya ke yanda abin da ya sami daga Allah ke ba na da yake tasarrufi da karan kanshi ko menene Allah ke tafiye da shi yanda yake so ko ta inna rabbi ala siratal mustaqim kuma ubangiji na yana kan hanya mai tsaka kenan kan hanya ta Allah kanta nake mana ba magana ja da baya kuma ba tsoron komai a takaici Allah ya ci gaba فإن تولوا
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا نعم. إن ربي على كل شيء حفيظ fa'in tawallau wannan kira da na muku na ta Allah da ibada komawa zuwa ga Allah idan kuka ba da baya faƙad ablaktukum ma'usultubi ninawa na isar muku duk abin da aka min saƙo zuwa gare ku ninawa na isar bakin nawa ya ƙari wasu ta kalifu rabbi ƙaunar gairakun kuma ubangiji na zai hallakar da ku ya kawo su kambacinku ya hallaka ku ya kawo su mutanen ƙwari bayan ku wanda ba ku ba kenan abu ne a hannun Allah ba ne ba nake yi ubangiji ke wani aikin ni ne nawa in isar abin da aka aiko ni zuwa gare ya ce don haka walata duruna hushai'a ba kwa iya cutar da Allah da komi kenan ko ku yi ko ka ku yi a kan ku kuka wa ba Allah kuwa ba kamar cikin wata ruwa cikin sai musulun cikin hadisi kudusi cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa cikin labarin da ke badawa daga Allah subhanahu wataala Allah yana cewa ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على عتق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما سأدخل في البعض يا عبادي يا عبادي لو يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه cikin sai musulmi manzala ke ban labarin cewa Allah subhanahu wataala yana kira ya ibadi ya bayina nan ka san da wai Allah bai bukata wajen kowa yace ya bayina law anna awwalakum wa akhirakum yau inda ɗan farkon tun farkon halitta adam da wanda za a yi har ƙarshen tashin har ƙarshen duniya tun farkon adam da wanda za a yi wa akira kun ce ‘yan ƙarshen ku ‘yan warko da ‘yan ƙarshe ya ce in saku mu jinnaku da mutane da aka yi haka aljannu kenan da ɗiyan adam na farko da ɗiyan iblis na farko da ɗiyan adam na har ƙarshe da ɗiyan iblis har ƙarshe gaba ɗaya kenan duniya tun farkon har ƙarshe ta kuma da mutum da aljani miliyan da aka yi ta yi baya da wanda suke rayuwa a yau kenan da wanda za a gaba tashin kiyama kun ga da abin ya da yawan gaske to duk wannan yawan nasu Allah ce inda za su zamanto gaba ɗayansu ala ataka ƙalibar rajulun wahidin minku a samu a ce kowa a cikinsu a samu mahi tsoron Allah a cikin bayi a ce kowa haka yake misali kowa kaman anasar kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi tsoron Allah a ce kowa haka muke gaba daya duk wanda yau da duniya a ce kowa tsoron Allah shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yin ku haka yace ma za da ma za da zalika fi mulki sha ba su ƙara komai ba a cikin mulkin Allah duk duniya ta kuke to kowa na kware ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma ce malaka jibril kowa a ce na kware ne ba kuma Allah komai ba Allah ce ba ƙara mun ba komai a cikin mulki na kuma da'a ya ce haka a lokaci guda lau an na awwalakum wa akhirakum da ƴan warkonku da ƴan ƙarshenku insakum wa jinnakum da aljanu da mutane a ce kuma su kuma gaba ɗayansu ala ahajar kalbarajin wahid minkum a ce ajibu inda kowa fajirci kowa kamar fir'aun ne kowa kamar fir'aun ne tun farko duniya har ƙarshe kowa duniya cike take duk kowa kamar fir'auna ne yace yin ku haka bai rage komi a cikin mulki na faruwa Allah kan ko kawa kura yace bayina law anna awwalakum wa akhirakum da ƴan warkonku da ƴan ƙarshe insakum wa jinnakum da mutane da aljannu yace qamu fi sa'idin wahid a samu wata ƙasa hiri guda a tattara dukkan wannan halittu da aka yi ta yi tun farkon adam har ƙarshen duniya tun farkon iblis har ƙarshen duniya gaba ɗaya a ce ga kunan a fili guda an ta dodo suka mutu don za a gaba ku zamana a hili guda Allah ce kowa ya tambaye ni Allah ban miliyar kaza Allah ban gida kaza Allah ban mota kowa da bukatar shi kowa ya darje he ya darje bukatar shi ya ce in ba kowa abin da ya roƙa yin hakan ya ce mayan usmin ma'indi bai rage wani abu da yake waje na illa kama ya musu mukiyatu da alkul filbahar filbahar sai inda har aka misali in har za su rage wani abu sai kamar yadda duk wannan yawan ya ba kowa abin da ke so ya ce sai kamar yadda za ka tsoma allura cikin teku ka hudu in ta rage wani abu haka yake idan na ba kowa abin da ke bukata da haka ce ya ibadi ya bayina innama hi a amalukum husiya lakum kurin inda lamar yake ciki kurin ayyukan da kowa ya yi ne nake kididdigewa a lissafa a rubuta sun ma'uwafikun iyaha kuma in cika muku ko in cika ma kowa sakamakon abin da ya aikata gobe kiyama da haka yake famin waje da khairan fali ahmadillah wanda ya samu alkhairi a cikin takardun shi ya ma Allah godiya da mai muwafaka da ake alkhairi yace mu da gari zalik wanda kuma ya sami kishi alkhairi fala yalumanna illa nafsa kai zargi kowa ya zargi kanshi da kanshi abin da yana karbuta naka ba ma cutar da Allah da komi haka ba ma amfani da shi da komi wanda ya aiki na kwarai dan kanshi wanda ya na banza dan kanshi Allah taimake mu yace kenan ubangiji na zai halakar da ku kuma ba kwa cutar da shi da komi inna rabbi ala kulli shay'in hafiz kuma ubangiji na ya kiyaye komi ba abin da ke fita da ƙarƙashin kulawar shi ya Allah ce gaba
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ tunan a wannan wuri za mu ga kamar nan mun zo kusan ƙarshen lokaci ko gamawa da adawa da Allah ce wallan ma ja amarun lokacin da al'amarin mu ya zo kuna al'amarin ya zo ne bayan duk kai da kawowa na neman jan hankalinsu akan su bar wannan abun bauta wanda ba Allah ba su koma ga Allah shi kadai cikin haƙafa Allah ta cewa قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين din wai neman a kwatanta mai an gane abin da yake ni sarai kun an ba yi an gane mulkoci sarai so yake kurin a koma ga Allah gaba daya qalu aj'itana lita'fikana an alihatina kai kenan ka zo ne dan ka karkatar da mu mu bar abin da muke bauta kenan dan haka ke ne fa'atina bima ta'iduna kuntum sadiqin abinda kake wadi na azaba a zo da azaba in har gaskiya ne a ka azaba kajuwa rukon mutane da gargajiya rukon su da gargajiya wani ya ala cewa suna ce ajitana li na'budu Allah wahda wa nadra ma kana ya'budu abauna shi yanzu kai ka zo ne dan ka sa mabauta ta mu Allah shi kadai ta gani sun fahimci abin da yake nihi bautar Allah kuran haka ka zo kurin don mu bauta ta ma lina abu da lawada mu bauta ma Allah shi kadai wa nazara ma kana ya abu a ba'una mu bar bautar uwayenmu in haka ne fa'atina mata da a zo azabar akan azabar ka mutane ka kurin rashin rabo ne kira a hili yake yanwa kira zuwa ga tauhidi kira annabawa a hili ki karara kamar da ko a yanzu da yawa suna rigima suna hamayya da sunna wallahi su a karan kansu sun san hakikanin al'amarin zuzurun tafidi ne wallahi su sun sanya kurin a koma ga Allah gaba ɗaya ne su suna ga ya za a yi dona abin da aka gada a wannan ya jaraba ya gani su a wajensu an jaraba an gani ba san fir'auna ma ya ɗan jaraba a kace yi kuma haifa musa tsoro ko ya zama gaskiya ne ba da yawan aka ce wannan kaza harabu ne ko shirka ce ba cewa ba an jaraba an gani shine daidai an jaraba an gani shirka ce kafurci ne shi kamata a gane ba mun jarraba ba an jarraba an gani amma shirme ne eh shirme ne barin hanya ne su ma haka ne sun gano sare tafidin amma ba a yi ne don suna da abin an gada daidai ne kowa yanzu yan wa'ayi kuke alfahari uwayenmu da kakanninmu wani a garin wannan malam wani malam wani wala yanda kuke ji da kakanninku da uwayenku su ma wa'inta hatta su fir'auna haka suke alfahari da uwansu da ganinsu haka suke hatta fir'aun lokacin da yake so ya igra'in yakuba ya ga Musa ai ce Musa min zaka ce kan uwa mu na warko ko min zaka ce aga ga ya dauko a gaban yakuba yi dan ya yaudare su Musa ya kawurtar da uwar zakanu su ce ya Musa kuma bar kurun gula min zaka ce kan uwa mu na warko ita qala inna ma ilmu inda rabbi mun mai dabara ba so ke bai ce sai da kawarin ya wutar da ko kunji kunji ko ya ce a ilimin uwa ya makakanninmu wannan allah ya san lamarin su bi ba ruwa na eh wani makakannin ne a mu da ku muke ne ya zama wani wani wani wani mu ba mu ga wani wani ba da kai muke ko bari ku koma ga allah ku ba ka san ba uzurin malam wani ka san uzurin da kanka ba kai ake magana ka koma ga allah ku ka fasa kiran kowa ba kiran aljanni ba ba dole abu da ka san na kulle da sihiri a bari a koma ga allah ku shi ne kuran wannan shi ne kin Allah ke kana ya karantar da mu cewa aini aini to Allah ce wallan ma ja amruna lokacin da al'amarin mu zume ya zo Allah ya ba mu labarin cewa suna cikin wannan hali kurin rannan sai ga falamma rau aridan mustaqbil awdiyatihim فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين nan muna magana adawa da annabi islam ana cikin wannan hali da lokacin da Allah ya kayyade na sabkar azaba hudu iya cikinsu haka masu imani sun rannan Allah subhanahu wata'ala ya shirya hadirin hallakar da su iska ce za ta taso Allah ce falon mara'ahu aridar mutu kabila audeti lokacin da suka ga wannan girgije ya tunkaro kamar za a yi ruwa a gonakai irin ake ga hadiri ya taso gashi nan za a samu ruwa ci da bayan fari wannan ganin haka sai suka yi tsammani irin ne da kullum ne ruwa ne da aka saba ƙalu haza arzun mumtirna suka ce eh wannan ruwa hadiri ne mai wannan ruwa hadiri ne mai kawo ruwa suna haɗin haka shi iya cikinsu ita bal huwa masta'ajaltum bi magana kalmar balance da idraf magana da kuke ta hadiri mai sabkar da ruwa ba ita ku barta masta'ajaltum bi wannan abin da kuke gaugawa a zo da azaba in gaskiya ce wannan abin da kuke gaugautawa a zo da shi yau shine yazo masta'ajaltum bi abin da kuke gaugawa kake to shine yanzu lokacin ne yayi yace rihun kenan ba hadari bane mai ruwa iska ce eh kuma iska kuma fiha azabun ali iska ce wadda azaba mai tsanani a cikinta don ta halakar da zuci tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha wannan iska za ta rushe komi kuma da izinin ubangijinta cikin zariyar Allah ce wa fi adin idza arsalna ilayhim rihan sifaran wa fi 'adin iz arsalna iz arsalna 'alayhim ar-riha al-'aqim ma tadhur min ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم Allah ce wa fi adin cikin lamarin adawa akwai aya iz arsalna alaihim rihal aqim lokacin da muka aiko musu iska mara albarka mana iska mabannaciya ce wannan iska ma tadaru min shay'in atata alayhi illa ja'alatu karamin duk abin ta isko hita mai ragaraga a ga matsayin abin hita mai ragaraga wannan duk abin da isko mutane kansu Allah iya cewa cikin kamar ina sana alayhi mun yan sarasan yau mun hasan mustaqbal إنا أرسل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان- فكيف كان عذابي ونذر wannan iya karantar da mu su mutanen ya ta musu bayan mun ji duk abin da ta isko za ta- za ta mai raga-raga ya ce haka inna arsalna alaihim rihan sarsara mun aiko ma'adawa iska mace jaura iska mai kadawar sanyi sai da jaura take kona hatta tsanwa abu sai ta kona shi sai lalace iska mai tsananin sanyi ita fiye mu na hasin mustamir a cikin wani wuni wanda yake mara albarka shi da ya ta samu wannan hisa ai malamai suna cewa wannan rana da ya zuwa wajen malamai tsubu a ci ayyau rana mai nahisa a ci yau babu albarka babu alkhairi a cikinta ka ayi kaza a rana kaza ko sai wani sai malamai tsubu suna da wannan abun sun san rana irin a ce laraba don a cikin tarihi ya ciki ai wannan abun ya wakana ranar laraba ne laraba nahisa ce tana cikin kwanaki marasa albarka a cikin wajen malamai masu bige-bigen wani falaki masu bigen ƙasa tana cikin rana na jisa take cewa Allah kiyaye wannan aƙida ce ta mutane kuma abu da ajiyewa da wa an jima da ita da imam ibn kasir imam ibn kasir tun a zamanin shi yake wannan magana wanda ya da ƙarni na bakwai na takwas shekara da kusan ɗari biyar na rabar shi duniya a maki wannan magana ce wasu suna kawo magana cewa wai ranar laraba ranar nahisa ce ya ce wannan magana ce da hankali bai kamata ya ce a kowauta game da wannan magana ya ce to idan kun ce fi yau mu nasin mustamir rana ce a rana rana ce mai nahisa to ce ai can allah iya magana a fasan alimu rihan sarsaran fi a yamma nahisatin to cikin cikin birane da Allah ya magana kan cewa فأرسلنا عليهم ريحا صرصرات في ريحا صرصرا في ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم نعم جزاك الله لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب و- ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون جزاك الله خيرا وينم ما ابن كثير iya kawo iya raddi ga masu ɗaukan wasu kwanaki na nahisa ya to gashi can Allah ta fa arsalna alim rihan sarsaran fi ayyamin nahisa mun aiko musu da iska mai kadawa yace fi ayyamin nahisa cikin kwanaki kwanaki marasa albarka to wannan kuma kwanakin da Allah ce ya aiko iska mai tsanani cikin kwanaki marasa albarka talinuzikahum azabul khizi dan mu ɗanɗana musu azabal kaskanci fil hayati duniya a nan duniya nan so mun taɓa ne tun daga duniya su har ɗanɗanar azabar Allah ya ce kuma azabar akhirati akhadha azabar lahira ta yi kaskan ta yi wulakantarwa a kanta duniya kuma hum la yansaru kuma su ba sa iya taimakon sa kansu kaga anan ya kawo wannan aya akan ture wata rana na hisa kuma wannan zamu ga kwana nawa aka yi balle ka ce ai laraba ce alhamishi ne a Allah ya ce cikin haka wa ma'adun fa'uluku bidun sarsarin wa ma'adun كذبت ثمود فأهلكوا بالطاغية wa ma'adun وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية na'am سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما Mm.
فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية نعم.
فهل ترى لهم من باقية to babu Allah ya ce a nan wai ibn kasir ya kawo magana wai don ta gano ƙaryar cewa a ko su kwanaki na nahisa shi ta da an canji hujja kuma Allah ce biyo mana islas rana ta nahisa kenan akwai ranar mara albarka to nan Allah ya ce mana ya aiko da ƙar- iska mai ƙari cikin kwanakin nahisa to a wannan zamu ga kwanaki nawa aka yi nawa za ka ware a cikin kwanakin sati Allah ce wa amma adun fa'uliku biri'in sarsarin atiya adawa mun hallakar da su biri'in sarsarin da wata iska mai kadawa mai kai- mai sanyi atiya da wannan iska ta ke- ta huce gonar iri mana mai karfi ce dan wanda Allah har a yau yana azabtar da wanda yake so da abin da yake so yanzu iska nawa aka yi aka hallakar da al'umma a wannan zamanin amma wannan shekara kuma shi da hikimar Allah su mutane kuma na kula mutane su wasu ba su wasu mutane yanzu da bana da iska har aka gama da wuta a wani wuri wani wuri iska da ruwan tufana aka musu ko a wannan karni a wannan yan watannin na a duniya yanda kun daidai kun ba ba garin ku aya ce ta Allah Allah da ke har yau Allah iya yin abin da su da bayan shi duk aya kuma hikimar Allah a bayanar da gajiya wa ɗan adam ba wata ci gaban haka wani abin abin an yi shi a inda suka ci gaban masu alfakari da kayan ci gaba da ilimin zamani a can ake abin ba ma afirka ba ta talakawa ne ba su kayan aiki kodin ta yaje amurka matan ka ta yaje amurka kuma kwanan nan kwanakin da aka yi ana ta wutar daji kurin ci take yi mutum nawa wasu ka ɓace wasu kai dubu dubu wasu ka ɓace wanda ba ga ba ga wasu ba labarin su banda gawa da aka gani sama da dubu a amurka kuma ba aka yi bakon da ba wata a yi musamman ne a yi ana yi kuma ana haka aka ta yi yadda allah ga damar tsirka shi wani wuri a kaɗo ruwa ga iska ga ruwa duk a wannan aya ce ga mutane har yau allah iya abin abin da adam na alƙawari yana ɗumma ba a mana ne zama guda gaba ɗaya da kuma sai an ba mana azaba ana azaba Allah har yanzu akwai azaban shi akwai kamun shi da yanda ya so abinda kuma aka mana amana cewa ba a halakar da duniya gaba ɗaya irin nasu amma Allah zai kama su al'umma da wannan shi yace kenan Allah ya ce adawa mun halakar da su birin sa sanar atiya da iska mai kadawa mai sanyi wata huce gona da iri yace sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam yace kuma husuma balle maka yadda wata dabara Allah ce na hore wannan iska an kaɗo musu da iska ya ce saba layalin kwa dare bakwai wasa ma ne ta ayyam kwana bakwai da wuni guda to wanne ka ware na nahisa ibn kasir ce kenan masu ce akwai nahisa ko to Allah ce kwana dare bakwai da wuni takwas kamar ka mata hanya duka Allah ya ri hanya gaba daya kin babu wata rana ladi litinin talata laraba alhamis juma'a subdu ba wanda bai ba hadda tsarin muni guda kai dan gyara da aliki kowa eh da aliki kowa ma gaba da Allah ce kuma ce kuma ce husuma karin bayani husuma ya ka ce ma ayin litinin aka yi ta gaba aka yi alamishi Allah ce wannan kwana dare bakwai wani takwas ya ce husuman a jere aka yi su ƙurani kenan ba wata ƙwawa ta kasar kulle e dalari e kwana dare bakwai da wuni takwas kuma husuma a jere fatar al'auma fiya sar'a su zaka ga mutane a wannan hali a yadda sar'a a yadda a mace ya ce ka'annun adadu na kan kawiya kamar kututturen ice wanda aka yadda gashi nan tsohon ice lalace kututturen ice ta wani wanda ka cewa tanzi'un nasa ka'annun adadu na kan mulkaɗir Allah ce tanzi'un nasa ana su a gaya maka wani suke musu iska ta zo ƙari ɗaukan ƙato ta ci ƙato ta sama da shi haka Allah gaya maka tanzi'un nasa iya tahiya za ka cire shi sai sama da shi ta yaddo shi ka'annun adadu na kan mulkaɗir kamar kututturen ice da aka turgo da ƙari aka yadda ga suna a yadda fata na ƙoma fiye sar'a za ka mutane ga suna a yadda kanin a zazu na kalin hawiya kamar kututturen ice da aka yadda Allah ce fa halitta ranakun min baƙiya kaga akwai sauran adawa a yau duniya akwai sauransu Allah gama da su bayan ta lala ta kuku ya hankali ku koma ga Allah ku ba Allah ku ba annabawan Allah ku mun zannin Allah kun ku huta ya ce wallan ma ja amuruna muna ƙarshen wannan ne lokacin da al'amarinmu ya zo ke na hallakar da su na jaina hudan wallazi na amonu ma'au bi rahmatin minna azaba ta zo iska ta zo dare bakwai da wuri takwas tana kadawa tana yadda tana tana yaddawa ta daga ta yadda ta jibga kasa amma ɗan wa abin mamaki wannan abin masu imani suna garin ba a yi bayan da su wata da gari suna garin suna ciki ga masu imani iska mai sai mai daɗi ga mara imani a yi sama a yi da kai haka sai hikimar Allah kenan kamar da aka yi abin da aka tawar fara'auna ga masu imani amma su ga sun ɗauki ruwa kuma jini haka ne gidan masu imani ba kwaɗi na kwaɗi haka don abin aka ta yi haka haka na ruwa gidajen masu imani lafiya lau garin kawarin ruwa aya Allah ce aya ce ta Allah hili karra suna garin masu imani amma Allah ya tsirtar da su lafiya lau sai da ta gama da adawa kwata-kwata a wani tsayin tsawon wani kwanakin gaba daya Allah ya ce najjaina hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna muka tsiratar da hud da wanda suka yi imani tare da shi da rahama ta musamman daga wajenmu jin kan Allah ne ga wannan bayi masu imani Allah ya ji kansu ya hudda su daga cikin wannan azaba wannan jainahu min azabin ghalis Allah ta maka tsiratar da su daga wannan azaba mai kabari ko mai girma ci gaba
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد Allahu akbar Allah ya ce tilka adu wannan ana muku ishara ga yan baya yanzu mu makare mun ga labarin adawa su aka baka labarin yanda Allah ya dasu sai ka ce ma kai ga su ba wa tilka adu wancan wancan wancan labarin wancan labari ne wani adawa wa'incan adawa me kai su ga haka jahadu bi ayatar rabbi abin da kesa wannan halin gardama in kare musu ayoyin da ubangiji ya aiko shi ya kesa haka wa asau rusula suka saba wa manzannin Allah duk da cewa manzo daya ka aiko musu a hukuncin Allah duk wanda kasa da manzo na Allah daya kamar ce sauran duk ƙarya suke gaba daya ya cikin imani da manzannin Allah gaba daya duk da ƙaryata to duka hukuncinka kamar ka ce duk manzannin Allah ƙarya suke kina abin da ya kai adawa ga wancan hali nan wa'azi ne ga 'yan baya wa'incan adawa ha musu ne suka yi suka saba ma manzannin ubangiji kuma wattaba'u amara kullu jabbarin ali ga mai kiransu ga manzannin Allah suna kiransu zuwa ga hanyar Allah maimakon su bi manzannin Allah sai suka bi al'amarin wani tsagera mai girman kai akan gaskiya amin wanda ba ba ruwan da hujja kuna an iya ne yan wajen Allah wallahi mace mu shawa kamar ruwa wannan aya ko labari Allah iya ba wannan al'umma shi ba kawo labarin mu dan adawa don ku musulmi a kawo labarin ba don ku kuwa a da shi ku ɗauki zarsu ku ɗauki hannu ku yi hankali da saba ma manzannin Allah sabawa annabawan Allah kuma suka zuwa ga Allah yan wajen Allah a yau ka ji hankalinka ka ji duk wata magana gaba ka da wani yau kira da ake kira da ahlu sunna suke yi ko a ina ko hausawa ko zabarmawa ko larabawa kira sunna menene yan wake kira a yau kowa ya sani ina duniya yau take cike da shirka a cikin addini da dabo-dabo sihiri a cikin addini kuma na biyunsu tukun bida'a ɗan ƙaramarsu a cikinsu da na magana shirka ba magana bida'a bida'a shirka uwa ce uwa ce da yawa suka labe da bida'a suna kayi bida'a amma ciki suke da shirka ya a zo bida'a ce ake ta'i shuba to ‘yan uwa wannan shi ne kiran duk ahalu suna inda ake a halaka ba ahalu ba su da littafin suke kira ku zo ku rike littafin malamin wa malamin wa ne ku bi littafin malamin wa ne kurin a yi bi ƙur'anin da ke hannunka ƙur'anin da ke gidanka ka kaɗa mai ƙura ka buɗe hadisai sama shekara dubu da wani abu hadisai suna nan a rubuce a ɗauko ƙur'ani a ɗauko sunna a bar al'ada a bar na gada a yi abota ma Allah yadda Allah ya hudu a littafin shi abu da ta mu Allah yadda manzan da Allah ya kwaihwaɗi shi ne kira suna ba babu na babu ƙari kun taɓa ji ko wani ko Najeriya ku zo ku bi malam wani ku bi cewa wani ku bi kakan wani ƙur'ani da sunna kuma su ma aka ce alafa musalafu sali a fahimce su ba ta gaba tsakar rana ka kawo sabo aya ka ce abu da tini da ayaka da ba fahimta ka fahimta ka kakka saɓawa fahimtar magabata na hurku shi ne yanwa kira da ahalu sunna suke abu ƙura'ani abu sunna babu namu wannan shi ne kurin ‘yan uwa a kan wannan duk mai adawa da sunna kan wannan ne ke yi hek a'a wannan kaɗai bai isa ba suna ta rigima a ai sabon addini ‘yan uwa bin ƙura'anin ne sabo ko sun ce sabuwa ƙura'ani akwai sabo in wadda abin da manzan Allah ya bari da abin da cikin ƙur'ani da na kakanninmu da uwayenmu wani ya tsoro ɗan hama sabon ne hukunci kan sabo yan bida mera musa bida ya ce bida hasana ko ƙaddara ba hasana kince ne sabuwa ce sabuwa ce dai eh sabuwa ce dai kenan tsoho ne ma mu muke kan addinin tsoho tsoho akwai tsohon ba da mu babu namu babu na malam wane kana da jima ya an yi wani ya kawo bid'a ya an mai kyau ce ya an yi ta malam wani ya ce ayi mu babu da malam wani Allah ya ce manzo Allah ya ce da abin zamu ga ku na bautar Allah ba wani zamu ga ku malamin wane a Allah ya ce a wuri kaza kuma manzo Allah ya ce a wuri kaza kuma ya inganta ba mu kwashe kwashe insha Allah na akwai kwashe kwashe kuma akwai kwashe annabi ya ce ba mu kwashe kwashe insha Allah na kwarin ko abin da ya inganta ya inganta shi ne suna duk da kwalifashe aka akirga bida ta duniya shi wannan shi ne kiran ahalu suna abota ta mu al'uwa ina ga tsakani ga allah dan uwa jin mai jina ko mai gani yau kaddara faforoma a kan da ka hurci ko ba ku shakka kan ka hurci shi ba ku shakka kan ka hurci faforoma ko na yahu na isra'ila yau he suka shawara da natin yahu da faforoma musulmi wallahi ku walga ku rike qur'anin ku da sunna annabin ku talamelin su sai ka zage su sai ka zage su kace kace an banza ne da suna abu da suka maka sun gama gaskiya ko to me ne ladin al-sulawa wani wani abu ya kamata masu ji wallahi ku hankali dai wani malaman wallahi wallahi wallahi sun gano gaskiya sarai sun fahimta gaskiya sarai kurin suna ga idan aka fahimci sunna ba su ba abinci sun mai da al'umma abincinsu kurin komi kurin kudi kurin an kai fatiya kudi ne da kayan fatiya kudi da ba da kuma da ƙasa ka taɓa jin fatiya ba kudi ko a arme ana yi ba kudi a suna ana yi ba kudi a mutuwa a arme kudi kudi ka fatiya kudi ne kurin to kaga wannan wallahi wannan abu da wallahi haka ne abu da hili ka da ba ka taɓa jin fatiya ba kudi duk aka tangace fatiya da akwai kudi to wannan shine suka fahimci idan aka fahimci kira ahlus sunna da jama'a to ba magana ci da addini mace ba za ta je ba ta yi asusu ta tattara ta kai ta kai ta ba mala a daki a daki eh ba za ta kai ma boka ba ta bashi boka ba zai neme ta ba haka malam ba zai neme ta ba ta sa addinin ta amma idan ba ban ci addini ba za su mulki za su kasu babbaka za su abin da kowa ya abin da su gada ma kowa kuma iya ji unwa wani da ƙarya aljanin ƙarya da ganin annabi na ƙarya jiya da dare bayan sha ɗaya wani da gama labari ya ce yanzu ya samu wata ma labari ta zo da tana cewa ta ga manzan Allah ya ba ta wani tana ba mutane suna sha to amma yanzu gaba ta ce ma Allah ma mata magana wallahi in ta ce ma Allah ma ya mata magana yanzu kuma wa musulmi wa musulmi ne suke zuwa wajen ta suna taruwa suna neman biyan bukata wanda ayin wani halin da ake ciki ana nema a gyara wanda ala'ayin inda mutane sun fahimci addini sun fahimci tauhidi ta yaya za a musulmi yau ya yarda da wani manzo Allah ya kame wani sako daban wani ka yarda kai musulmi wa Allah ya yako yamma wani magana ya mai sako zuwa gare ku kuma musulmi yarda kaga duk wannan a shi ne yanzu ake so a fahimtar da al'umma su fahimci addini wa wannan abin duk wanda ya fahimci kiran ahlus sunna jama'a baiwa da gure shi kiran ahlus sunna inda za fahimta to sun hana a shurara sun hana a gane eh shi ta fada da ka gane kariya suke sabon addini Allah mun sabon sabon addini wallahi ba mu sabon addini tsoho muke yi eh shi ne tsoho addini ci muke qur'ani da sunna to amma wai wanzu maimakon ku kama wannan halin da ake ciki tuta ce da addini dan wannan kuwa ba huce ba ina ga bare ne jami'an tsaron da magaran police security aka godo a talabijin wasu malamai sun kai mabokanci ma ba ma aljinin ta kai aljinin ƙarya kun gani ko a ta ya godo malamai na halimanci ce ya magaba ya ce ya suke zauwa suka yi tiyo da mikro ana kai wallahi a ɗaki biyu suka yi anan nan aka yi kara-kara muna ba ta yana kuma tele ta wuce da ba a ce shari ne a tele a gudu kuma da police sai gudu abu daki aka yi wa daki biye yi malam suka yi malama su biyu ne sai ɗaya daga can da mikro in ka zo shi a kallon ka haɗe da malam sai ba malam labarin ga wani kaza kaza kaza kaza ya zo ka yanka ce malam labarin ka in ka zamana kan buzun da kake zamane akwai mikro akwai lasbika kaka ji magana Allah daga can shi wancan na baya shi ke magana ka kawo ka kawo kaza da kaza ya a zama ya a bazu ka kawo jika kaza kana ji kai kuma kun so jike ji wallahi na kasanka sai polisai da suka gano suka je wallahi polis suka da kashe ga wanda yake wanda yake gama aiki sai da suka je shiga suka yi da suka gano sun abin yawa dan go ko zuwa ake yi sun fice da zan yawa Allah wannan polisan zamu zamu ci Allah mu muna musu addu'a polisan Allah saka musu alheri Allah taimake su saka saka mu irin wannan sai wallahi da muka je mala sai muka yi dabara sai da ya tayi sallah kamar na zo za a mun aiki da wata gan baki da mata za a mun aiki na su sallahi ya limanci sai wuta ya wuta can sallah kayan ya zo suka bi tiyan suka gane inda ce ne suka gano da abin da kayan ya zo daga sallah sun gane kolin mu da sai kuma aka tashi hannu rak aka ma agwaro a talabijin agwaro yan wato da wasu wani wani damara da ake ci da addini yan wani shi ne wallahi wa yan wallahi ba mu da wata manuwa ta sukan wani ko bata wani wallahi wani mu so muke a gyara kowa ya tsira kowa ya samu lafiya kowa cikin aminci abota mu Allah a taukan tauhidi ikhlasi alhamdulillah dinul khalis abota mu Allah addini lafiyayye ba shirka duk wata bid'a a barta shine kira ahlus sunna jirgi a dawo da su wallahi waɗanda bai so a gane gaskiya kuma insha Allah za a gane izin Allah shi ne Allah ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wai da kaga wannan adawa sun yi musun ayoyin ubangijin su sun saba ma manzannin su wattaba'u amara kullu jabbarin anid mai kusa bi manzannin Allah sai suka bi irin wa'annan maballata don wani bannata ana kiranka ka kada ta Allah da ibada ya ce a ya gargaje ku haka magada malam malam wani ku rike kanku hasa ku bar su me manzannin me bambancin wannan me da ka galgajiya ana kiran da zuwa ka tauhidi me mutum su ɗaya ne ana suka saba ma manzannin Allah suka bi al'amarin masu tsauran kai masu girman kai masu kin gaskiya Allah ya da mu ya Allah ce wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ألا بعدا لعاد قوم هود na'am to wannan abinda adawa suka Allah ce wa utubiru fi hadhihi ad-dunya la'an kun ga wannan adawa wannan abinda suka yi sai aka biyo bayan su sakamakon wannan aiki nasu na kin bin manzannin Allah sabawa manzannin Allah da bin mabannata masu girman kai sakamakon haka wa utubi'u fi hadhihi dunya la'ana tun daga nan duniya aka tsine musu albarka eh aka tsine musu albarka tsinuwar Allah tun daga duniya ta kama su wa yawmal qiyama haka gobe kiyama tsinanu ne kuna san haka ba ku so ko to abu Allah in manzon Allah duk wanda bai san wannan tsinuwa ta Allah da wannan tsinuwar lanta yana da gaugawa ya koma ga Allah wallahi dan ba abin da kabilanci ko kabila a aikin sai ja musu aikin sai ya ja mutu tsinuwa la'antar Allah duniya kuma kai tsaye suka samu talahira dan kai an halakar da su kuma sabo rayuwa ta lahira kuma samu cikin azaba ala inna adan kafaru rabbahum ana kalma ta fadakarwa ala kace hey tambihi ne ala inna adan kaga adawa kafaru rabbahum sun kafarce mu ubangijinsu ala bu'udan li'ad qawm hud ala bu'udan li'ad qawm hud bayan jan hankali bu'udan ma'ana nisanta daga rahama ta Allah ta tabbata ga mutanen hud adawa kidan adawa mutanen hud Allah kiyaye Allah shaida al'umma Allah shaida bayinka ci gaba
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
yan wa ganin nan sabuwar kisa ce ta annabin Allah salih yan wa bayan da muka yi kullum mu wanda Allah ya sa muka fahimci wannan kira na kitabu wasu muna fata Allah ya tabbatar da mu a kan shi a lokacin da kake tattauna da nubin tsayinta ba sai ka bi shi a hankali dan iya an cika mai kai da abu ne da yawa na ƙarya ba magana jayayya ba ma ci da kowa mu dai da manuwar mu a bauta ta mu Allah yanda ya zo a Qur'ani yanda ya zo a sunna akan fahimta magabata na kwarai wanda ya ce shi bai barin abin da ya gada uwaye da kakanni shi bid'a zai hasana akwai hasana a bid'a akwai kaza ba jayayya bot yau kuma masu bautar gulki a nan garin masu bautar isa da suna nan yadda ya bid'a shi kai hana shi kai ka bar shi kai kana hisabi mutan ka sanar baka hisabi za a koma ga Allah fata mai amsa ya koma ga Allah muke fata mai rabo Allah ya shirye da shi amin Allah ya shirye da mu Amin.
bautar Allah yanda Allah ya ce yanda manzon da Allah ya aiko wadi akan fa'intar magabata na kwari amin ya rabbal alamin Amin.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته